الله على آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا ولنا الهميس ترى قوات رمضان هجر المنزو صلى الله عليه وسلم دبول إيد اليهود ثلاثين لله وان دي دي دي دا قوم شاترة قوات متفص ميلادية دبو بيو دقومة شي قبدا karanta tafsirin alkur'ani mai girma daga littafin sheikh abdurrahman bin nasir as-sa'idi yau za mu tashi insha Allah akan awwal amrin fil qur'ani karim wato umarni na farko a cikin alkur'ani mai girma shine fadin Allah subhanahu wataala ya ayyuhan nas
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نعم جزاك الله خيرا Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ku bauta wa ubangijinku wanda ya halicce ku ku da waɗanda suka zo gabaninku ko kwa sami bin dokokin Allah da sa abin da zai kiyaye ku daga azabar Allah wannan umarni shine umarni na farko a cikin alkur'ani mai girma kuma kamar yadda za mu gani ko kamar yadda muka ji umarni ne da abautawa Allah subhanahu wa ta'ala malamai da dama suna fahimtar cewa tunda wannan shine umarni na farko a cikin alkur'ani in ka biyo tartibin alkur'ani daga suratul fatiha zuwa suratul nas lafazin da ya zo da sigar umarni wannan shine na farko wanda Allah maɗauki ya wajjaha shi zuwa ga al'umma baki ɗaya a yi kaza kada a yi kaza za mu ga abin da ya zo kafin nan ko ya zo da sigar umarni to addu'a ce ba daga Allah ba kamar ihdina sirat al-mustaqim kuma wannan addu'a ce daga bayi suke roƙon ubangijinsu amma sigar da ta zo da a yi wani abu to wannan ne na farko kuma kun ga ya nuna cewa lallai bautar Allah subhanahu wa ta'ala ita tafi komai muhimmanci kuma shine umarnin da kowanne umarni kasansa yake shi yasa a nan za mu ga an tinkari mutane ne baki ɗaya da wannan umarnin an fuskance su da shi ba a ce ya ayyuhan ladina amanu ba yau ce aka ya ayyuhan nas ya ku mutane kuma sai Allah maɗaukaki ya yi amfani da sunansa na rabbu domin rabb suna ne na Allah maɗaukaki da ya ƙunshi ma'anar reno da mulki da mallaka da gudanar da rayuwa wanda babu wani ɗan adam sawa'un mumini ko kafiri da ya shiga da ya fita daga ƙarƙashin wannan umarni ko kuma wannan wa'iku ɗin na Allah sai Allah ya istidlali da wannan ya kafa hujja da rububiyarsa yana kira a zo abota masa shi yasa ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane jinsin mutum gaba daya ku bauta ma ubangijinku wanda ya halicce ku wannan yake karfafa cewa ashe mutum baya bauta wa kowa sai wanda ya halicce shi Allah kuma shi kadai shi ya halicce mu tunda haƙƙin rububiyya wanda ya kunshi halitta da arzuta halittar da kula da halittar da rayuwar halittar da kashe halittar in lokaci yayi babu mai wannan ikon sai shi shi kadai kuma shi da'awar wannan to shi kadai ya cancanta a bauta masa kar a ɗauki ibada a bai wani wanda ba shi ba kuma kar mutane su ji cewa su kadai ma aka halitta su na zamanin yanzu sai Allah ya tunasar da su cewa da su da wanda suka zo gabanin su duk dan adam da aka halitta tun daga annabi adam zuwa yanzu zuwa lokacin da aka saukar da wannan aya to Allah ne ya halicce shi har zuwa kuma lokacin mu yanzu to ashe mu na zamanin yanzu ana kiran mu bauta wa Allah wanda ya halicce mu wannan da ya halicce mu kuma shine ya halicci waɗanda suka zo gabanin mu kuma wannan ɗora hujja ne babba Allah madauki ya ce shi malam mai tafsiri anan yake cewa haza amrun amun li kullin nasi wannan umarni ne ga mamme da ya kunshi da ya shafi da ya haɗo da dukkan mutane babu dan adam inda zai fita daga wannan umarni din bi amrin am da kuma wani lamari wanda yake gamamme shi ma amri anan ana nufin sha'an kar ka fassara shi da umarni yawwa mun san amru a larabce ana itlaƙinsa akan umarni na ayi akwai kuma abin da ake nufi da amru ya zama sha'an lamarin kamar da muke faɗa da hausa yawwa ma'ana an umarci mutane baki ɗayansu da wani sha'ani da wani lamari wanda yake shi ma gamamme ya haɗa komai da komai wanda lamari ne wannan shine oho ibada ita ce ibada aljami'a limtithali awamir awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahi ibada ta kunshi bin umarnin Allah da kuma nisantar duk abin da Allah maɗaukaki ya hana. Kun ga wannan kina ashe ba umarni ba, gaba ɗayan lamari ne ita ce ibadar. Ibadar nan ta kunshi umarni ta kunshi hali. Mun gane abin da nufi? Yawwa. Sannan ya ce wa tasdiqi khabarihi da gaskata labarinsa. Ibada ce ka bi umarnin Allah. Ibada ce ka hannu daga abin da Allah ya hana ka. ibada ce ka gaskata labarin da Allah maɗauki ya baka fa'amarahum ta'ala bima khalaqahum lahu umarnin kuma anan shine Allah maɗauki ya umarci mutane da abin da ya halicce su domin sa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun a can suratul az-zariyat Allah maɗauki da ma ya faɗi cewa bai halicci jinsin aljani da jinsin mutum ba sai domin su bauta masa to wannan abin shi ake tuna mana a nan wurin yanzu sun mastadalla ala wujubi ibadatihi wahdahu bi annahu rabbukum alladhi rabbakum bi asnafin ni'am sannan Allah subhanahu wata'ala ya kafa hujja ko ga shi Allah madaukaki ma kan kafa hujja da wani abu dan ya ja hankalin bawansa yace ku yi kaza mana to kila bawan ya tsaya yana ko taraddudi ko kuma dan ya sake samun karfin zuciya akan abin da aka umarce shi akai din zai so a ce ina dalili to Allah ya kafa maka dalili haga abin yana da girma sosai abin da ya kai ga Allah sai ya kafa maka hujja da wani abu to babba ne kaga asali idan Allah ya bada umarni sawa'un ka san hujja ko baka san hujja ba kawai kai to amma Allah subhanahu wa ta'ala da yake duk yana cikin halittarsa yana cikin renansa abinda ya faɗa ɗin nan to don ya ƙara ƙarfafa muku sai ya kawo dalili a kansa istadalla ala wujubi ibadatihi wahdahu ya kafa hujja akan cewa a zo a bauta masa shi kadai da me ya kafa hujjar bi annahu da cewa shi shine rabbukum ubangijinku ku mutane alladhi rabbakum wanda ya rene ku reno a nan ana fasara ne da hausa karka fasara shi da ma'anarsa na hausa cewa renon yaro karami duk da dai asalin kalmar kenan amma dangane da Allah madauki ya kunshi hakan ya kunshi fiye da haka kuma ma'ana duk da tun daga farkon halitta din kaga mai reno a namu a dan adamce ai ba halitta yake ba ko yawwa amma ubangijintakar Allah maɗaukaki ma'anarta shine tun daga halitta ɗin shi ya halice ka duk abin da kake bukata kuma shine ke samun maka shi kana bukatar shi kansa renan na ɗan adam irinka don haka ya bar maka uwa da uba su kula da kai shi ma wani abu ne cikin renan da Allah maɗauki ke maka yau ya samun maka wani renan na nan duniya ka samu abin da zaka ci a kuma arzikin da zaka ci nan shi ke samar da shi duk abin da kake bukata lamuruwanka su tafi yadda kake so ko kuma yadda shi yake so kai roƙe shi kana da bukata kai tawajjuhi ka fuskance ka ce ya Allah kai ne ubangiji na ka taimake ni ka bani kaza ka bani kaza duk wannan a ƙarƙashin rububiyar Allah subhanahu wa ta'ala yake to Allah madauki ya kafa hujja da cewa a zo a bauta masa a ya kira a zo a bauta masa sai ya kafa hujja da cewa to ku tuna fa shi ne ya halice ku wannan tuna cewa shi ya halice ku hujja ce da za ta tunkuɗa ku ta an za ku je ku bauta masa mun fahimci wannan yawwa don haka bi annahu rabbukum alladhi rabbakum bi asnafin ni'am ya ne ku ya halice ku yana gudanar da lamuran naku da me da nau'o'i daban-daban dangi daban-daban na ni'imomi fa khalaqakum ba'da al-adam na farko dai shine ya halicce ku bayan babu ma'ana lokacin da babu ku sai ya samar da ku da babu kowa babu wata halitta Allah shi kadai ne babu wani abu da ake ce ma halitta wanda aka halicce shi Allah kuma ba halitta bane shine farko shine karshe lokacin da ba komai babu kai dan adam aka halicci annabi adam shine ubanmu baki daya daga nan kuma aka ci gaba da samun dan adam ta hanyar hayayyafa to shine ma'anan ba'dal adam wa khalaqa alladhina min qablikum haka nan ya halice ku ya halice waɗanda suka zo gabanin ku wa an'ama alaikum bin ni'ami adh-dhahirati wal batina ya kuma yi muku ni'imomi bayyanannu da koyayyu duk kuna ganin su da wanda ba ku gani faja'ala lakum al-ardha firashan sai ya sanya muku ƙasa da kuke yawo a kanta dinnan ta zama kamar shimfiɗa kuna yawo a kanta yadda kuke so tastaqirruna alaiha kasancewa ta firashi me fa'idar zaman ta firashi zaman ta kamar shimfiɗa tabbatar da muke akai tare da cewa a dunkule take amma ba za ka ji an ce ga wani ya fada ba ko ba ka bane to wannan shine fa'idar kasancewa ta haka shimfiɗa ɗin a inda duk muke duk inda ba ruwa ba don mafi yawan duniyan nan mafi yawan ta ruwa ne to duk inda ba ruwan ba kana tafiya za ka ji cewa kamar yadda idan ka ɗauki ƙoƙo ka ɗora kiyashi a kai za ka yana yawan sa babu matsala ko ba haka bane yau to haka za ka ɗan adam shi ma a bayan ƙasa duk da irin shakalin da ƙasar take za ka yana yawan sa duk inda zai je tudu ne kwari ne Allah maɗauki ya halicce shi yadda zai iya daidaita a wannan gu istiqrarin kenan da Allah maɗauki ba su kamar yadda za ka ga kadangare zai hau jikin bango shi ma yana yawo Allah maɗauki hore masa abin da in ya taɓa jikin bangon zai iya makalewa ba zai faɗo ba haka mage da dukkan dangin mage su hau bishiya su sauka su hau ne duk irin wannan duk tsari ne na Allah maɗauki yau waɗannan ni'imomi ne da ya maka don ka tuno cewa shi ne ya yi don ka je ka bauta masa sannan malamin ya ce faja'ala lakum al-ardha firashan tastaqirruna alaiha wa tantafi'una bil abniyati kuma kuna amfanuwa da gine-gine domin ƙasa in aka in aka ce ka kalli abin da ke bayan ƙasa me za ka gani dama gini za ka gani ko wal zira'a wal hirafa da harkar noma da gine-gine da harkar noma sai abubuwan da suka shafi tafiye-tafiye ko to shine ma mai ce wasuluk min mahallin ila mahall da shiga daga wani wuri zuwa wani wuri yau a shiga ta nan a bullata can banda wannan duk abin da zaka tuno a ƙarƙashin irin waɗannan abubuwan su kayan tafiye-tafiye ne kayan noma ne ko gine-gine ne da za ku nuna a ciki wannan sune manyan ni'imomi wa ghairi zalika min anwa'il intifa'i biha da kuma sauran abubuwa ne da za ku fa'idanta da su a bayan ƙasa wa ja'ala as-sama'a bina'an limaskanikum ita kuma sama Allah ya sanya ta ta zama gini ga domin zaman da za ku yi a ciki gini ne da Allah mai gina muku shi haka ba ku ji an ce ya rufta ya faɗo a kanku ba kamar ya zama rufi a gare ku shi ma ya ce wa auda'a fiha kuma a sama ɗin nan ya ajiye wasu abubuwa min almanafi'i ma huwa min daruratikum wa hajatikum ya sanya abubuwan da suke suna cikin larurar rayuwarku sai da su ku wato ku ji daɗin tafiyar da rayuwa sannan kuma bukatunku ne na yau da kullum a malaman usulul fiqh suna raba abubuwan da mutane suke amfani da su zuwa kashi uku ina jin na taba ambata mana wani lokaci sai ce akwai daruriyat akwai hajiyat akwai kuma kamaliyat daruriyat su ne abubuwan da in babu su ba za a rayu ba in ba su sai rayuwa ta tafi ma'ana sai a mutu su ne daruriyat abin da yake za a shiga halin kunci da larura in babu su ko mutuwa ko kuma dai kunci a hajiyat kuma abubuwan da ake bukata su tsananin bukata amma ba su kai yadda za a ce za a rasa rayuwa ko kuma kuncin su bai kai yadda za a shiga idan an shiga larura ba su ne hajiyat sannan akwai abin da ake ce ma kamaliyat kamaliyat su ne abubuwan cikawa dai ko da ba su rayuwa za ta tafi amma dan kara ado ne mun fahimci wannan yawa to nan sai ya faɗi waɗannan guda biyun wato daruriyat da hajat duk abin da muke bukata a yau da kullum ko kuma tilas sai da shi rayuwar mu ta gudana to Allah madaukaki ya ajiye mana irin waɗannan abubuwa ga sunan a sama yace ka shamsi wal qamari wan nujum kamar wato rana da kuma wata da kuma wato taurari duk waɗannan muna cikin muna da bukatar su rayuwar mu ba ta gudana yadda ya kamata hatta abin da muke tona ƙasa mu binne shi lokacin noma in muka shuka to idan babu rana baya fito ko ba haka bane zaka ana kamar yadda ake buƙatar ruwa daga sama to ana buƙatar rana dan daga nan Allah madaukaki a cikin ta yasa wani abu wanda kowanne abu mai rai yake samun rayuwarsa to wannan abin duk ana bayani ne dan ka gano wato muhimmanci da kuma girmar wancan ni'ima da aka ambata wa anzala minas sama'i ma'an sannan Allah madaukaki ya saukar da ruwa daga sama yace was sama in ji malam sa'idi yake cewa as-sama anan huwa kullu ma ala fawqaka duk abin da ya ɗaukaka a saman ka shi ake ce masama'i karka ce iya wannan saman da kake ganin shuɗi yawa duk abin da ke saman ka kawai ba nan yake tare da kai a ƙasa ba to ana sunansa sama fa huwa sama'u yace wa lihadha qala al mufassirun don haka masu tafsiri malaman tafsiri suke cewa al muradu bis sama'i ha huna abinda ake nufi da sama a wannan ayar ita ce ne as-sahab shine gajimare da ruwa yake saukowa tunda yace wa anzala minas sama'i ma ai kamar ka shine wa anzala minas sahabi ma mun gani fa anzala minhu ta'ala ma'an Allah madaukaki ya saukar da ruwa daga shi gajimare fa akhraja bihi kuma sai ya fitar bihi ai bi sababin ma'i saboda wannan ruwa din akhraja min ath-thamarati na daga dangin ya'yan itace kal hububi kamar kwaya abubuwan da muke ci gero dawa shinkafa da sauransu wasimari da sauran ‘ya'yan itace min na na daga dabino wa fawake da kayan marmari wa zuru'in da abubuwan da ake shukawa dai wa gairi ha da makamantansu duk Allah ne fidda su sakamakon ruwan da ya saukar ya fidda wannan dan me rizqan lakum don ciyarwa gare ku bihi tartaziquna da shi kuke neman arziki kuke samun arziki kuke samun abin da za ku ci wa taqutuna shine abincinku wa ta'ishuna da shi kuke rayuwa wa tufakkihuna da shi kuke walwalarku abin abin walwala da zaka ci don kai walwala ta yau da kullum shine da muke ce mata fakku ka ji daɗin rayuwa kaman fawakih dama dai abin da sa aka samu su wannan suna kenan fala taj'alu lillahi andadan sai Allah ya kawo fa'un a nan malamai suna cewa fa'un ce ta sababiyya mana fa bi sababi ma sabaka min bayani in'amihi wa bi anwa'i wa asnafi ma an'ama bihi alaikum la taj'alu lillahi andada to saboda dalilin waɗancan abubuwa da aka ambata na ni'imomi da yi muku nau'i nau'i yayi kaza yayi kaza to don wannan kar ku zo ku sa masa kishiya kuna ba wa wannan kishiyar nau'in ibadar da Allah shi kadai ya cancanta a bashi mun gane wannan yau abin da ke faɗa kenan fala taj'alu lillahi andada kun ga a wannan ayar kenan an sami umarni iri biyu umarnin farko a bauta wa Allah shi kadai na biyu shine kar a hada shi da abin tare kowane irin abin tarayya umarni biyu ne na biyun kuma hani ne a cikinsa amma duk da haka umarni ne shi ma cewa kar a bauta ma kowa sai Allah subhanahu wataala fala taj'alu lillahi andada babu wanda ya cancanta a bauta masa dama sai wanda ya waɗannan ayyukan da aka ambata duk wanda bai wannan aikin ba to bai cancanci a bauta masa ba kuma babu wanda ya wannan aikin sai abu daya shine Allah subhanahu wataala don haka kar ka zama cikin waɗanda za su ɗauki wani nau'i na ibada ko addu'a ce ko yanka ne ko alwashi ne ko menene a baiwa wani wanda ba Allah ba kada ka roƙi kowa sai Allah cikin abin da ba mai iko akan yin sa sai Allah kada ka yanka da sunan wani abu sai Allah da sunan Allah kawai kuma domin Allah wannan shine ibadar Allah ne kada ka rantse da sunan kowa sai Allah wallahi billahi wa tallahi da makamancin wannan ko siffofin Allah subhanahu wataala kar ka ɗauki wani ko ɗan adam ko ice ko dutse ko wani da kake girmamawa ko kabarin wani ko rawanin wani a ce za a rantse da shi ba a rantsuwa da kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala yin haka ka baiwa Allah wannan haƙƙin ba tare da ka ɗauki wani ka bashi ba ko ta hanyar musharaka ko kuma ma ka ƙyale Allah ka koma shi kaɗai wancan kake bautawa to yin wannan kafircewa waɗancan ni'imomi ne da aka yi maka ai shi yasa ake cewa kafirci butulci wanda ya maka ni'ima sai ka ƙi gode masa kayi ne a hausance ana cewa kayi butulci dukan kuma a larabce ana ce musu kufur kufurun ni'ima ko kuma kufur wanda yake nufin dama shine suturcewa ka suturce imani ka ki aiki da shi sai zama cewa ka yi kafirci Allah maɗauki ya tsare don haka ai nuzara ya ce fala ta ji'alu lillahi andadan abinda ake mai da andadan shine nuzara kini abokin kama wa ashbahan da wani wanda ya kama da Allah maɗaukaki min al-makhluqin daga cikin wato abubuwan halitta nan ana nufin kama ta zati Allah madaukaki ba wanda ya ga zatin sa amma ya ba mu labarin sufofin sa nan sawa'un andadan ko kini abokin kama ko kuma wanda kake ganin ya cancanci a bashi haƙƙi ko da ba wai kama na zati ba don babu wanda ya kama da Allah madaukaki subhanahu wataala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to ko da wani ne wanda kai kake zaton yana da wata baiwa yana da wata falala yana da wani kusanci zuwa ga Allah ka ce bari ka ɗauki wani nau'in ibada ka bashi to duk an hana kamar ka ɗauki wani ne wani ne ka ɗauke shi ka bashi kamanni irin na Allah domin Allah madaukaki shi kadai yayi mana waɗannan ni'imomi don haka shi kadai ya cancanci ya cancanta mu bauta masa idan ka bauta ma wani kaman ka ɗauki cewa kenan shine yayi maka waɗancan ni'imomi bayan kuma ba haka bane duk da cewa mun yi wannan magana cewa babu wani daga cikin masu bauta wa wani Allah wanda yake itikadin cewa abin da yake bauta masa din nan shine ya halicce shi ko ya halicce sama ko ya halicce kasa mun taɓa wannan bayani za mu zo mu ƙara nan gaba akan abin da shafi nau'o'in tauhidi da wannan abin yake alaka da shi malamin ya ci gaba yana cewa fata'budunahum kama ta'buduna Allah har ya zama cewa kuna bauta ma waɗancan andadan ɗin kishiyoyin kamar yadda kuke bauta ma Allah subhanahu wata'ala wa tuhibbunahum kama tuhibbuna Allah kuma kuna san su kamar yadda kuke san Allah Allah mun kida ma ya ga mana wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah daga mutane akwai waɗanda suke riƙar kishiyoyi ga Allah suna son su kamar da suke son Allah subhanahu ta'ala har mun taɓa tambaya me ake nufi da wannan ko a wani darasi ne ko a wannan yuhibbunahum ka hubbillah me ake nufi suna son su irin san da suke wa Allah ko ko ana nufin suna son su kamar da suke son Allah wanne ne daidai mun ji abin da na faɗa guda biyu yuhibbunahum ka hubbillahi suna son su ana nufin kamar yadda suke son Allah haka suke son su ko kuwa suna son su irin son da ake wa Allah mana irin son da ba a yi kowa sai Allah wace ce ma'ana daidai ta farko ko ta biyu ta biyu ma'ana kafirai suna riƙar abokan wato kishiyoyi ga Allah maɗaukaki suna son su irin san da ake wa Allah haka ake fassarawa ha na farkon shine daidai ma'ana islam haka suke son waɗancan wannan shine shirka an fahimci wannan yawwa idan ku kace irin san ke wa Allah to irin san da ake wa Allah shine a so shi kar a bauta wa kowa sai shi shi yasa ida wannan ake nufi ko kuma kai kamar da wasu suke cewa irin san da mumine suke wa Allah yawwa ana nufin irin san da suke wa Allah suka hada suke wannan su ma suke musharaka da su suke san su kamar da suke san Allah ko kuwa irin san da mumine suke wa Allah wannan nabiyin ba shi bane yawa domin da wannan nabiyun ake nufi cewa kafirai suna son waɗancan gumakansu ko abin da dai suke bautawa irin san da mumine suke wa Allah wannan ba haka ake nufi da haka ake nufi to ba fa'ida a ce wallazina amanu ashaddu hubban lillahi ko waɗanda suka yi imani sun fi waɗannan kafiran san Allah ashe ana nufin sun daidaita waɗancan abubuwan da suka riƙa suna bauta musu suka daidaita su tare da Allah ma'ana irin san da suke ma Allah shi suke waɗancan mun fahimci wannan yawwa shine malam yake nan malam yake cewa wa hum mithlukum alhali kuwa wannan wawu ta hali ne alhali kuwa su waɗannan da kuke bautawa din mithlukum daidai da ku suke kwatankwacin ku ne irin ku ne su halitta ne su ma makhluquna marzuqun abun halitta ne ma'ana Allah ne halicce su Allah ne yake arzuta su mudabbaruna kuma ana gudanar da lamarin su ba mudabbiruna bane su mudabbaruna ne da mudabbiruna ne shine ne babu mudabbiru na sai mudabbir guda ɗaya ne shi kaɗai yawa mai gudanar da lamari to waɗannan duk halittun da kuke bautawa su ma halittu ne Allah ne ke ci da su ya shayar da su kuma sannan ya gudanar da rayuwarsu la yamlikuna mithqala dharratin basu mallaki ko da ƙwayan zarra ba fi sama'i a sama ba wanda yake da wani tauraro ƙwaya ɗaya daga cikin miliyoyin taurarin da kuke gani miliyoyi wannan iya abin da nake hange ne za a ce miliyoyi amma ba haka ba sun fi haka Allah maɗauki shi ya san adadin su to babu ƙwaya ɗaya da wani zai ce shi ya mallake shi wala fil ardi ko kuma a nan bayan ƙasa wala yanfa'unakum wala yadurrunakum kai banda wannan ma ba za su amfane ku da komai ba ba kuma za su cutar da ku da komai ba yanzu wanda ba zai amfane ka da komai ba ba zai cutar da kai da komai ba me amfani ka je ka bauta masa mutum ne ya mutu aje bawan Allah ne salihi ne ka je kabarinsa ka roƙe shi ka ce maka wani abun amfani zai maka ba zai maka ba ba shi da iko akan komai bai mallaki komai da zai amfani ka ba in kuma cuta ce saboda ka ƙi bauta masa ya ce ya zo ya cuce ka ba zai iya cutar ka ba in kuma wani ne ma zai cuce ka ya zo ya kare ka duk ba zai iya ba kai baya ma jin me kake cewa kaga ina fa'ida ba fa'idar ka je ka bauta masa wannan shi ke nuna akwai rashin hankali a ciki a sannan cewa antum ta'lamun alhali kuna sane da anna Allah laysa lahu sharik cewa Allah madaukaki ba shi da abokin tarayya wala nazir ko wanda ya kama da shi wala fil la fil khalqi ko a cikin halitta a ce ga wani shi ma yayi halitta irin yadda Allah madaukaki ya halitta akwai shi wani zai ce yayi sama shi ma sai ce yayi tasa sama ko Allah ya yi ƙasa shi ma ce ya yi tasa ƙasa ya yi mutane shi ma ce ya yi nasa mutane babu wani yau la fil khalqi ko a halitta a warrazqi da kuma arzutawa razqi ake karanta nan ba rizqi ba ina ji na taɓa mana bayani ko yawwa warrazqi da arzutawa shi aikin Allah siffarsa ce ta ciyar da mutane abin da suke bukata shi ake ce ma arrazq shi ainihin abin da ake ci shi ake ce ma arzizku da kasra mun gane kamar yadda za mu ce alkhalqu alkhalq yutlaqu fi lughati al-arabiyya wa yuradu bihi al-makhluq كما يراد به الصفة أي صفة الله تبارك وتعالى وهي صفة الخلق أي أن الله تعالى يخلق من قال إذا كتي الخلق على ربسينا إيا دوكر ما أنر شي مخلوق ينا كما دوكر a shi siffar Allah wanda take ita ce halitta ne daga cikin siffofin Allah akwai alkhalq shi ne halitta ne yawa ko kuma in aka ce alkhalqu ana nufin makhluqi abubuwan da ya halitta to nan arrazqu kaman alkhalqu ne yawa amma da bambanci shi shi maf'ulin arrizqu ake ce masa shi kuma sifar da take ita ce siffar Allah madaukaki ta yin aikin arzutawa to arrazqu ake cewa da fathar ra'u ina fata mun gane sai a ina ne wuri wa tadbir yawa da kuma juya lamura ma'ana ba su da wani tare wata tarayya tare da Allah madaukaki ko wajen halittar ko kuma wajen abin da ya shafi ciyar da halittar ko kuma wajen gudanar da rayuwar halitta ne ba su da hannu babu wani wanda zai ce maka yana da iko akan wani wala fil ibadati kai haka nan wajen ibada ma'ana tun da dama ba a samu musharaka a waɗancan abubuwan ba wanda dama suna cikin dalilai da Allah maɗaukaki yake kafa hujja da su akan a zo a bauta masa cewa shi ne ya halitta shi ke ciyarwa shi ke shayarwa ya rayar kuma sannan shi ke gudanar da lamari ba shi ba ita ce hujja da Allah maɗaukaki ya kafa ba domin mu bauta masa to kaga wannan dalilin akwai wani wanda yake da shi wanda har ya cancanta a je a bauta masa tare da Allah yau don haka min babin aula idan ya zama cewa ba su da musharaka a wancan abubuwa uku to min babin aula ya zama cewa a bauta ma ba su da yanci a ko musharaka a ce a bauta musu tare da Allah fa kaifa ta'buduna ma'ahu alihatan ukra dan haka yaya za a ku bauta ma wasu abubuwan bauta din tare da Allah madaukaki ma'a ilmikum bidalika tare da ilimin ku da wannan shine abin da ake ne wa antum ta'lamun wawun shi ma nan ta hali ne ma'ana ya ya ya bayan kun san Allah subhanahu wataala shi ya muku wannan ni'imar sai kuma ku zo ku bauta ma wani wanda ba shi ba akwai butulci akwai kafirci sai ce hadha min a'jabil ajab wannan shine mafi abun mamaki daga cikin abubuwan da suke ba mutane mamaki wa asfahi safa kuma shine mafi wautar wauta duk a wautar duniya to wannan tafi kowace wauta girma ai ana cewa mutane wawaye ko saboda rashin basira saboda rashin fahimta to duk wata wauta a bayan kafirci take ko ba haka bane domin da ilimin mutum da basirar Allah madauki kaga ya koyo dan adam ilimin da zai maka zai yi jirgin sama yayi na ƙasa yayi waya duba wayan nan ba rikici in ba lokaci lokaci ba lambar wani ita ce ta wani wata ba ta shiga wata sai dai lokaci kaɗan ana samun wani kaga dai basira ce Allah madaukake bai dan adam har ya kai ga wani amma kuma sai ka zo ka same shi me yake bautawa sai ka cewa yana bauta ma wani gunki mutum indiya ne ko makamancinsa ko kuma ya ce yana bauta annabi isa ko makamancinsa kaga cikar wauta da rashin hankali ke don haka idan musulmi ya sami damar da zai irin wannan ilimin da zai irin waɗannan ƙere-ƙeren tare da tauhidi to za ga abu ya fi zama itikani ya fi zama mutkan ya fi zama mai ya fi zama mai kyau kuma ya fi cancanta da irin hankalin da Allah madaukaki ya bashi ya bashi baiwa ta tunani ta basira sannan kuma yana bautawa ubangijinsa Allah tabbatar da mu akan addinin sa kuma ya ƙara mana basira yace wa hadhihi al-ayatu in ji malam sa'idi jama'at bayna al-amri bi ibadati Allah wahdahu ta kunshi umarnin abautawa Allah shi kadai wan nahi an ibadati ma siwahu ta kunshi kuma hani akan bauta ma wani wanda ba shi ba wa bayani dalilil bahir da kuma bayyanar da dalilin nan wanda yake kuru-kuru ala wujubi ibadatihi wanda yake nuna wajibi ne a bautawa Allah wa butulani ibadati man siwa da yake nuna kuma barnar da bacin da lalacewa da rashin gaskiya da rashin a haƙiyar a bauta ma wani abu wanda ba Allah ba wa huwa menene wannan dalili ne nan muka zo kan wannan bayanin na maganar me wa ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun haka ne ko sai ce alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala min as-samaa'i ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا me muka fahimta a wannan wuri mun fahimci cewa Allah madaukaki yana tuna mana wasu ni'imomi ne da babu wanda ya mana sosai shi to tun da shi kadai ya mana wannan ni'imomi to mu kalli wannan ni'imomin na haƙƙin rububiyya da halitta shi halicce mu yake gudanar da rayuwar mu yake ci da mu ya shayar da mu duk abin da muke bukata gunsa muke zuwa ya bamu kuma mun tabbatar da babu wanda ya yi wannan sai shi to wannan dalili ne hujja ce Allah madauki ke amfani da ita ya ja hankalinmu tunda mun yadda da wannan kuma babu mu kokonto akai to mu zo mu bauta masa ma'ana a istilahin malaman tauhidi suna cewa wannan istidlali ne بتوحيد الربوبية للدعوة إلى توحيد الألوهية mun fahimci abin yawwa Allah yana kafa hujja ne a nan yana kiran mu mu zo mu kalli tauhidin rububiyya wanda dukkan mu mun yi ittifaqi a kansa a nan zancen yake dukkan duniya komai kafircin kafiri to ya yi ittifaqi da musulmi akan cewa babu wanda ya yi halitta sama da ƙasa da menene da duk abin da muke gani sai Allah subhanahu wa ta'ala kun san haka ko ba ku san ba idan ka tambayi bai hudi dama shi ko da yake bai hudi shi yana da awar dama shi addinin sa na tauhidi shi sa yake cewa kiristoci mushrikai yau bai hudi abun yahudawa kiristoci mushrikai ne yau haka waɗanda ba mushrikai ba abun bai hudi su ne musulmi kun san wannan abu abun bai hudi musulmi ba mushrikai ba ne amma da mutanen indiya da kiristoci duk mushrikai ne amma duk da haka yana nan yana adawa saboda adawarsa ga manzonmu sallallahu alaihi wasallam dama shine dalilin rashin imaninsa wannan baya nufin cewa baya, baya shirka suna da shirkokinsu amma a cikin littafansu suna da maganganu ƙuru-ƙuru na hani akan shirka kuma cewa wanda ya shirka ma ga hukunce-hukuncensa duka sun faɗa har ina na taɓa mu labari wani lokaci wani aka sami wata shekara ta kai hudu kenan ko biyar aka sami wani malami daga cikin malaman yahudawa ko malaman yahudawa kai suka yi ijma'i suka yi fatawa yau suka yi ishiyin wata fatawa babba cewa haramun ne a yi amfani da gashin kai irin artificial din nan da ake haɗowa kun san shi ko yawa irin wannan gashi kan in dai a indiya aka yi suka ce haramun ne bai yahuda ya sha me yasa suka ce saboda yahudawa a yabi nan mutanen indiya mushrikai ne suna bautawa saniya da sauran abubuwa ne mun gane abin da suke nufi yau wannan dama suna daga cikin mutane addinan da yake suna da'awar suna tafiya akan tauhidi tare da cewa da shirkokinsu su ma da suka aikata to abin da nake so in kai gare shi shine ba yahude ya yadda Allah ne ya sama ya kasa ka zo ka tambayi kirista wa ya halicci sama da kasa zai ce maka Allah ne ko da zaka dan fito da kuru-kuru ka ce da ne yayi ko uba ne yayi ko ai uba ne yayi ko da ko kuma ruhul qudus zai ce uba ne yayi sama da kasa mun bai wannan idan ka tambayi hatta su mutanen India da suke bautawa saniya da waɗannan mutanen wannan matar mai hannu hudu ko kafa nawa ne da za ka tambaye su da suke bauta har yanzu macizai da abubuwa da yawa komai ma suna bauta masa da farji da komai suna bauta masa na mace da na namiji to idan ka tambaye su waɗannan abubuwan da kuke bautawa sun yi halittar sama da ƙasa za su ce maka a'a to wa kuke bauta sai ce suna bauta musu ne amma su ne za su kai su zuwa ga Allah babba ubangiji babba me alaka ku da ubangiji ba ba sai shine ya halitta na karanta wani littafi na indian philosophy yake faɗin waɗannan abubuwan cewa wai su yadda suke imani shine wai Allah maɗaukaki sun yadda da shi shi ya halitta shi ya komai da komai to amma kamar yadda gidan gizo-gizo mun san yadda gizo-gizo yake ko gidajen da abin nan wannan yanar tasa yadda take yaduwa to wai kamar haka ne kowace hanya ɗaya tana kaiwa zuwa ga wannan abun bauta ɗin mana in ka biyo ta kowanne ziri ka biyo zai kawo ka nan gurinsa kuma waɗannan abubuwan wai Allah yakan shiga jikinsu ya tashakkuli incarnation ki ne zama kamar su sai shiga jikin wani abu shine ke shiga cikin saniyar shine ke shiga cikin wani abu duk abin da wasu ke itikadin albarka a cikinsa sai su ce to a Allah ne shiga ciki shi yasa aka samu wasu yau shekara shida da suka wuce suna bautawa wasu beraye saboda kawai an tsinci berayen a wurin bautarsu an yi gobara a unguwar ba su kone ba sai kawai wani malamin su sai ce a waɗannan ashe Allah ne ya shigo cikin wannan guci ne waɗannan berayen sai suka je suka samu wani abu sai suka killace shi suka sa berayen da ake zuwa ana bauta musu duk a indiya za ka ga waɗannan wai itikadin su Allah ne ya shiga ciki da saniyar da beran da macijin da komai amma in an tambaye su halittar sama da ƙasa sai su ce wannan babban na saman ne shi ne don haka shi yasa malaman tauhidi suke cewa babu wani mutumi da yake bautar wani abu da yake itikadin cewa wannan abin da yake bautawa shi ya halitta sama da ƙasa ma'ana kenan tauhidin rububiyya imani da cewa Allah ne mai halitta ya sama ya ƙasa ya komai da komai ya yi mu ya komai to wannan tauhidin babu saɓani a kansa babu wani manzo da aka turo don ya koya wa mutane wannan mun fahimci wannan shi yasa malamai malamai wanda suke bin mazhaba mai kyau ta magabata sahabbai da tabi'ai da manyan malaman da suke dogaro akan qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke cewa tauhidin rububiyya babu sabani a cikin babu wani annabi tun daga annabi nuhu daga annabi adam zuwa annabi nuhu annabi nuhu da yake shine farkon manzo ba annabi ba annabin farko shine annabi adam annabi adam annabi amma wanda ya fara zuwa da saƙo ya gaya wa waɗanda suka saba wa dokar Allah shine annabi Nuhu alaihi salatu shi ake nufi kuma da manzo bai zo ya kira mutane dan ya nuna musu ku zo ku gane cewa Allah ne ya isa mai yi kasa ba sai dai ya ce ku zo ku bauta wa Allah in suna kokonto sai ya tuna musu cewa to shi ne fa yi kaza yi kaza ku tuna shi ne yi kaza mun fahimci abin ba wai asalin sun zo su gaya mana cewa Allah ne ya sama ya kasa ba wannan baya cikin abin da duk da kafirai da musulmi suka saba a kai shi yasa Allah mulki yake bamu labari cewa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna min ba mai cewa la ta ko uzza dan sai Allah ne kaga ashe kenan imani da rububiyar Allah ba shine ake rigima a kai ba rigima tana bangaren wane ne za a dauki bauta a bashi wa za a bauta wa za a yi wa sujada wa za a yi wa ruku'u wa za a roƙa in an shiga bala'i wa za a roƙa ya fidda mutum daga bala'i Allah ko ko waɗancan ɗin mai tauhidi zai ce Allah kawai za a roƙa saboda me saboda shi ne ya sama shi ne ya kasa shi ya kaza ya kaza me yasa ba za a yi wancan ba saboda bai cancanta ba sannan kuma shi ma mahaluki ne sannan bai halicci sama ba bai yi kasa ba bai komai ba mun fahimci abin shi yasa har malaman malamai suke wasu waɗanda suke mai da hankali akan tauhidi in aka ce me tauhidi sai su ce in an ce su fassara kai la ilaha illallah sai ka ji suna cewa la khaliqa illallah wa la razika illallah wannan kuskure ne la ilaha illallah la ma'buda bi haqqin illallah wannan shine ma'anar la ilaha illallah ba abin da ya cancanta a bauta masa ba wanda ake bauta ma abin bautar da ake bauta masa da gaskiya bisa cancanta sai Allah mulki amma an ka ce la razika illallah wannan tahsilu hasil ne shi kansa kafiri ya san wannan abu ba wannan yake faɗa ba ko ba haka ba gashi Allah madaki ya gaya mana in an tambaye su waye halicci sama da ƙasa za su ce Allah ne ka kuma kowa ka tambaya a cikin kafirin abin da ya gaya maka kenan dan haka masu fassara la ilaha illallah da cewa wai babu kar abautawa ko kar ayi dodo sujada kar ayi wannan ko kar abautawa dodo ba dodo shi ake nufi da andad da dodon da ba dodon ba da gunki da aka aje shi da kabarin da aka itikadin mai shi yana yin wani abu da rawanin wani da aka kaddasa shi da ko menene in dai an ɗauke shi an bashi matsayin ya burru wa yanfa'u ake roƙon wani abu daga gunsa to wannan shine an yi shirka da Allah madaukaki shine tauhid shine shirkar da take fidda mutum daga tauhidi mun gane na taɓa baku labarin ai wani malami babba daga cikin malamai malaman tafsiri ana ce masa fakhruddin razi ai kun san shi babba ne a cikin malaman mazhabar asha'ira masu tabbatar da harkar tauhidi ta hanyar hankali yana da littafi na tafsiri tafsirul kabir ko a ce masa tafsirin razi ko futuhul ghaib da makamancinsa a ciki ko yana da littafai kai da yawa ya yi wani littafi da ya tara dalilai ɗaya har guda dubu akan cewa akwai Allah wanda zai amfani da shi ya tabbatar wannan shine tauhidi na ji na taba ku kisar har aka ce wata mata ta ji labari wata tsohuwa ce bata taba karatu ba sai take cewa law lam yakun fi qalbihi alfu shakkin mahtaja ila an yaktuba kitaban fihi yadhkuru fihi alf dalilin ala wujudillah ba ita ce ba dan akwai kokonto dubu a zuciyarsa ba da baya buƙatar ya rubuta littafi na cewa ya tabbatar da dalilai akwai dalilai guda dubu na cewa akwai Allah cewa akwai Allah duk kowa ya sani duk jahilci mutum ya san akwai Allah kuma Allah shi ya sama shi ya kasa don haka rigimar a ina take a maganar tauhidin uluhiyya ne wa za a ɗauki haƙƙin bauta a bashi ina fata mun gane wannan shi yasa masu irin wannan abubuwan wanda suka ɗauki ra'ayoyinsu a yanzu suke inkarin maganar raba tauhidi a ce akwai tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya da tauhidin asma'a wa sifat sai sai wannan wata wani bid'a ne da su ibnu taymiya suka fito da shi haka wasu suke cewa bayan kuwa kafin ibnu taymiya malamai da dama sun yi magana akan wannan daga cikin su akwai al-imam at-tabari babban malamin tafsirin wanda littafinsa shine mafi girman littafi a tafsiri na musulmi a ciki ya tabbatar da wannan daga cikin abin da na nakalto na abin da ya faɗa mai fa'ida a wannan babin shine yana ce da inda ya zo kan fassara qauluhu ta'ala faɗin Allah maɗauki da yake cewa zalikumullahu rabbukum fa'buduhu wancan ko wannan da aka gaya muku shine ubangijinku fa'buduhu shine Allah ubangijinku na haka ku bauta masa sai tsabari ya ce ai fa'abudu rabbakum allazi hadhihi sifatuhu ku bauta wa ubangijinku wannan abin da aka faɗa shine siffarsa wa afridu lahu kuma ku kadaita shi wa afridu lahu ar-rububiyyah wal uluhiyyah ku kadaita masa rububiyya da kuma uluhiyya me yake faɗa nan wannan nassin magana tsabari ne in ka je bin wannan ayar zalikumullahu rabbukum fa'buduhu kun ga ashe wannan taqsimin tauhidi zuwa ga uluhiyya rububiyya da asma'u sifat ba sabon abu bane malamai tintini suke tare da cewa dama an same shi ne ta hanyar istiqra'i bin tatabbu'i da bin nassoshin qur'ani da hadisi kamar yadda aka samu a ce farillan alwala guda kaza ne kun ga ai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana farillan alwala guda bakwai ne ko ba ba hadisi yake ba ko yauwa malamai ne da suka karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka fahimci cewa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yake karfafawa yake emphasizing akan shine yafi muhimmanci in babu kuma alwala za ta lalace sai a ce wannan shine farilla mun fahimci wannan shi ake ce mu dama istiqra'i kai tatabbu'in dalilai gaba ɗaya sai ka ce ka fahimci kaza shine kaza ko istin istinbati kuma fidda hukunce hukunce daga nasoshi wannan daban to wannan zancen na cewa raba tauhidi zuwa rububiya da uluhiyya sabon abu ne wannan ba daidai ba ne magana ingantacce ita ce malamai da dama tintini sun faɗi wannan a takasimi na tauhidi zuwa rububiya da uluhiyya wasu sai ka za ina faɗar wannan ne saboda da kuma shekarar da yanzu ba kwa riƙewa ba wanda zai tuno tsabari fa babban malamin nan tsabari ni ina nana ta mana mu rika kula da irin waɗannan abubuwa ba dan komai ba ta nan muke gane malami ya daɗe ko bai daɗe ba ko ba haka wani yana cikin waɗanda suka cancanta a kafa hujja da maganar su ko ko ba a kafa hujja da maganar su ana da kalafin san dai ko da kowane dan adam maganarsa ba ta zama hujja shi kadai in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin nufi dai mu gane cewa yana cikin na can baya wanda maganarsa ta fi kusa da maganar magabata can shi nake nufi mun gane sabari ya rasu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ko hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 310 310 kun ga cancan kenan wannan rasuwar kenan kun ga rayuwarsa da karatunsa a cikin karni na uku nan ya rasu ya yi ta ita rayuwa sannan ya rasu a farkon karni na hudu karni na hudu farkonsa shine 310 yawa to banda shi akwai manya-manyan malaman irin su ibn batta yana da littafin al'ibana na bayanin aqidatu ahlus sunnati wal jama'a duk sun bayyana wannan taqsimi na tauhidi zuwa rububiyya da uluhiyya da dai waɗanda suka zo gabanin su akwai malamai da suka rubutu akan wannan cikin su akwai malamin mu Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr yana da littafi sunansa Al-Qawl Sadid fi radd ala man ankara taqsim at-tauhid ya shafi ya kai shafi kusan 150 ya tattara maganganun malamai akan tabbatar da cewa taqsimin tauhidi zuwa rububiyya da uluhiyya dinnan ba sabon abu bane ya kawo malaman tun farko su babari din na su ibn batta da suka kawo don haka ba bid'a bane a ce tauhidin rububiyya ne da uluhiyya da asma'i was sifat dan tabbatar da kila baka ce hujja ba ko kuma dai gaya ma waɗanda suke inkarin wannan maganar akwai maganganun da za su yi mana fa'ida a kan wannan gefe ɗin wanda su kansu na wasu malamai ne da suka yi magana akan irin wannan mabu'in na ɗauko maganar wasu daga ciki wanda suke nuna lallai a yi a kaɗaita bauta ga Allah subhanahu wata'ala daga cikinsu akwai Sheikh Abdulkadir Jilani Allah ya ji kansa da rahama yana cewa ya man yashkul khalqa masa'ibahu ish yanfa'uka shakwaka ila al-khalqi yace ya wanda yake kai ƙara zuwa ga halitta na wata musiba da ta same shi idan musifa ta samu mutum sai ya tafi gun wata halitta ko ya je kabarin shehi wane ko kabarin wane ne yana roƙon wannan na cikin kabarin ya yaye masa wani tashin hankali shine malam abdulkadir jelani yake cewa in shi yanfa'uka me zai amfane ka bi shakwaka ilal khalqi da ƙarar da kake kai wa halitta abun halitta wala yanfa'unaka bayan su ba za su yi maka amfani ba wala yadurrunaka kuma ba za su cuce ka da komai ba wa idza tamatta alaihim in kuma ka dogara a kansu wa ashrakta fi babil haqqi azza wa jalla kai shirka a babin alhaqqi hasa yana daga cikin haƙi wato sunayen da masu sufanci suka fi amfani da shi wajen dangana wa Allah maɗaukaki alhaq sun fi kiransa da alhaqu yau idan kai shirka fi haƙƙi alhaƙi ma'ana a cikin haƙƙin Allah maɗaukaki azza wa jalla yub'idunaka su kansu za su nisanta ka su waɗanda kake bautawa din kake tsammanin za su taimake ka to in kai shirka suna nisanta ka ma'ana ba ruwansu da kai su ma yace anta ya jahilu yace ya kai jahili tadda'il ilma kana da awar ilmi tatlubul khalasa amma kuma kana neman kubuta min shada'idi daga cikin wani tsanani da ka fada bi shakwaka ila al-khalqi da kai kara zuwa gun halitta kaga ya kira shi mai jahili kuma sannan ya kira shi mai shirka inda ya ce wa ashrakta yawwa yace wailaka yace kai canka amma tastahi shin baka jin kunya an tatluba min ghairillahi ka nemi wani abu daga gun wani Allah wani Allah madaukaki wa huwa aqrabu ilayka min ghairihi alhali ko Allah madaukaki yafi kowa kusa da kai fiye da duk wanda ma'ana yafi kowa dai kusa da kai wannan shine abin da ya faɗa wani malamin littafin al-fathur rabbani wal faidur rahmani shi na kalto wannan magana daga wurinsa Ibrahim al-Khawwas shi ma cikin mabiya wannan tafiya yana cewa wa tawakkala ala al-hayy alladhi la yamut da yazo sharhin wannan aya yana cewa qala ma yanbaghi lil abdi ba'da hadhihi al-ayati bai kamata ba ga wani bawa bayan ya ji wannan ayar cewa wa tawakkala ala al-hayy ala al-hayy alladhi la yamut an yalja'a ila ahadin ghairi Allah a ce ya karkata ya fake zuwa ga wani wanda ba Allah ba wato lokacin da yake bukatar wani abu ko kuma ya shiga wani kunci Allah ya shi wannan gazali ya nakalto wannan maganar daga gunsa a cikin ihya ulumuddin a juz'i na hudu shafi 244 waccan ta fatuhur rabbani a shafi 117 zuwa 118 wannan mai ake so a faɗakar a kai idan ya zama waɗannan mutane da su kansu wasu sun kai su irin wannan matsayin to fa su ga aƙidarsu ga abin da suke ce ka zo ka ce za ka je kabarin su kana roƙon wani abu to sun ce maka kayi shirka sun ce maka jahili sun ce baka da hankali kuma baka da kunya in ji shehu abdul qadir aljilani ba in ji ni ba mun fahimci wannan kun ga ashe akwai buƙatar mutum ya rika sanin waɗannan maganganun na waɗannan bayan Allah ba wanda ya taɓa da'awar a zo a bauta masa a ciki kuma sannan wannan ya nuna tauhidin rububiyya shi kadai mu zo mu ce la khaliqa illallah shine ma'anan la ilaha illallah to kuskure ne tun da gashi idan suna cewa ai ku da kuka ce ba za a roki kowa ba sai Allah wai ai sai an ɗauke shi abin bauta gunki sannan ake yin shirka to gashi waɗannan manyan malamai na cikin wannan irin tafiyar su ma sun kira wannan abun shirka mun fahimci abin ashe kenan abin da zai zama tauhidi shine kawai a ɗauki haƙƙin nan gaba ɗaya na bauta abewa Allah shi kaɗai kar abewa wani wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala Allah ya shi mu Allah tsare mu daga fadawa cikin irin wannan daga cikin abin da ya shafi wanda na kawo mana nake so kawo mana har yanzu abin da ya shafi ta kasimin tauhidi zuwa rububiyya da uluhiyya akwai maganar albaijuri mun san baijuri albaijuri ina wanda suka haya islam duk wanda ya haya islam an koya masa jawharatul tauhid ko tayyib almuhim a sharhin jawharatul tauhid albaijuri da ya zo bayanin me ake nufi da alhamdulillahi rabbil alamin qala yana cewa yushiru ila taqriri tauhidir rububiyyati me littafin nan da nake sharhi yana shi ne jawharatu tauhid kenan yace yana yana nuni ne zuwa ga taqririn tauhidir rububiyya المترتب عليه توحيد الألوهية المترتب عليه توحيد الألوهية وند أكي وند توحيد الألوهية أكي هوا كنسا من قال ما يكي نفي توحيد الألوهية أيضا ما ينا سام وريني ga duk wanda ya tabbatar da tauhidin rububiyya in dai ka yarda da tauhidin rububiyya to yalzamuka an tuwahhidu Allah tabaraka tuwahhid Allah tabaraka ta'ala fil ibada in ka yarda da Allah ne mahalicci shi ya sama shi ya kasa shi ya kaza ya kaza to ashe wajibin ka ka bauta masa mun gane ashe kenan tauhidin rububiyya a kansa ake gina tauhidin uluhiyya to duk annabawa da manzanni abin da suka zo shine su gina tauhidin uluhiyya akan me akan tauhidin rububiyya da dama kowa yana da shi in ka tambaye shi waye halitta zai ce maka Allah to ka kira shi tunda ya yarda Allah ne mai halitta to yazo ya bauta ma Allah shi kadai kada ya bauta ma wani ba Allah ba mun gane wannan shine abin da bai juri yake faɗa sai ya ce al-muqtadi min al-khalq tahqiq al-ubudiyya shi tauhidul uluhiyya shine ke hukunta ke wajabta lalle halitta su yi ta haƙiƙin su tabbatar da tauhidin ubudiyya ga Allah mafi ma'ana su bauta ma Allah shi kadai wannan ba shine yadda da taqsimin tauhidin ba uruku yake wannan ko akwai tawili a kenan ba su ibnu taymiya ne suka zo da wannan ba wannan babban malami ne a cikin masu bin mazhaba ta asha'ira naka ai ta wasa da hankalin mutane a ce sabon abu ne ba a san shi ba ba haka bane Allah kyauta akwai wata maganar ma mai kyauta Sheikh Abdul Qadir Jilani ban karanta ta ba tana da kyau yana cewa wala takhaf ahadan karka ji tsoron kowa wala tuwajjih wa aukil alhawa'ij kullaha ila Allah kar ka fuskanci wani wanda ba Allah ba ka dogara ka miƙa dogaranka gaba ɗayansa zuwa ga Allah subhanahu wataala watlubha minhu waɗannan bukace bukacen naka gaba ɗaya ka neme su a gurin Allah ba a wurin wani ba wala tathiq bi ahadin kar ka amince amincewa ake abin da ake nufi amincewa ta dogaro yawa ka amince ka dogara bi ahadin si wallahi azza wa jalla wala ya'tamid ko wala yu'tamad illa alaihi subhanahu ba a dogaro akan kowa ba a dogaro da kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala wala ya'tamid illa alaihi at-tauhid tauhidi na'am ya na'am tauhidi baya tsayuwa akan komai sai ga Allah madaukaki ma'ana ba a yi wa kowa tauhidi sai Allah sannan yace wa jima'ul kulli tauhid yace abin da ya tattara komai duk wani alheri to yana cikin tauhidi magana wani karanta shehu abdul kadir da haka a koma a ƙara karatu a bautawa Allah maɗaukaki gwargwadon kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi zai mana amfani kuma duk wani wanda ake ɗaukar wani abun bauta ko kuma kai wani aiki na ibada a bashi wanda ba Allah ba to a daina a koma zuwa ga Allah Allah maɗaukaki shi kaɗai zai ceci mutum idan ya faɗa a hannunsa Allah maɗaukaki tabbatar da mu akan tauhidi kuma ƙara mana fahimtarsa ina ne muka tsaya يوم ياتي وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة آه من سواه وهو ذكر توحيد الربوبية وانا شيء في الدمومك كما تنقو ثم داوت كل التافه شي توحيد الربوبية شيني المتضمن لانفراده بالخلق شيني يكون شي كأيت ألا بالخلق ده هلتا سوى باب وندي هلتا سيشي والرزق ده أرزتا هلتا سيشي والتدبير ده قدانا ده الأمر هلتا سيشي فإذا كان كل أحد idan ya zama kowanne mutum ɗaya daga cikinmu muqirran mai tabbatarwa ne bi annahu laysa lahu sharikun fi zalik Allah ba shi da abokin tarayya a waɗancan abubuwa ɗin da halitta da arzutawa da kuma wato gudanar da lamura fakadhalika falyakun iqraruhu to lalle ya zama iqrarin sa bi anna Allah da cewa Allah madaukaki la sharika lahu fil ibadati ba shi da abokin tarayya a cikin ibada mun gane yau wa hadha awdahu dalilin aqliyin ala wahdaniyati Allah ala wahdaniyati bari wannan dalilin da muka ji shine mafi bayyanuwa kurukuru daga cikin dalilai na hankali da suke bayyanar da kadaituwar Allah subhanahu wataala mun fahimci me yake so ce ma'ana ba wani dalili da ya kai wannan dalilin na wannan ayar bayyanuwa kuru-kuru wajen bayyana cewa Allah madaukaki shi kadai yake wajen halitta ma'ana babu wanda ya halitta ban da shi mun gane wannan yawa shi yasa malamai suke cewa alakar da take tsakanin tauhidi rububiyya da na uluhiyya da na asma'i wa sifat da makamantansu suna cewa tauhidin rububiyya yastanzimu tauhid al-uluhiyya mun gane ko san fasara tauhidur rububiyya ya lazimci in kana da shi to lalle yana tilasta ka kamar yana angiza ka ne yana cewa tabi sai ka je ka samu tauhidul uluhiyya mun gane yana tilasta ka ba zai ishe ka ba shi kadai wajen shiga aljanna domin da shi kadai zai ishe wajen shiga zai isa wajen shiga aljanna to da su abu lahabin da abu jahalin duk da sun shiga aljanna domin sun yadda da cewa Allah ne ke saukar da ruwan sama shi ya halicce su shi ke ci da su abinci mun fahimci wannan amma duk da haka Allah bai gamsu da wannan abun cewa ya isa su shiga aljanna ba har ma ya tilasta ya sa aka yaƙe su aka kira su kafirai aka halatta jininsu saboda rashin mai rashin imani da uluhiyya ba rashin imani da rububiyya ina so mu gane wannan sosai yawwa don shi yasa suke cewa tauhidul rububiyya yastanzimu tauhidul uluhiyya sai suka ce kuma tauhidul uluhiyya mutadamminun li tauhidur rububiyya shi kuma tauhidul uluhiyya ya kunshi tauhidul rububiyya mun gane da za a tambaye ka ko jarwa ta ce ma hiyal alaqa بين انواع التوحيد هو اقسام التوحيد وانا شي ذاك فدا توحيد الربوبيه ان ان سامي شي يستلزم معنى تيلس ne sai an sami tauhidin uluhiyya ko kace hujja ce da za ta ja ka zuwa ga tauhidin uluhiyya shi kuma tauhidin uluhiyya shi kuma menene ya tadammanu ya kunshi tauhidin rububiyya shi kuma yake nufi da cewa ya kunshi ai idan kaga mutum ya bautawa Allah shi kadai baya shirka to wannan ya nuna cewa ya riga ya gama yadda da cewa shi ne mahalicci ko to shi ne ake nufi da ya tazammanu ɗin yawwa in ko ya yarda da cewa Allah shi ne mahalicci mai ba da arziki mai kaza da kaza sai ya tsaya iya nan to ana neman sa har yanzu da musulunci bai musulunta ba tukun yawwa ya je tauhidin uluhiyya shine musulunci ina fata mun fahimci wannan sai ku ci gaba sannan sai ce wa butulani shirki yawa da kuma bacin shirka babu dalilin da ya kai wannan kurukuru wajen tabbatar da hakkin Allah na kadaituwarsa wajen halitta da kuma bata shirka wa qawluhu ta'ala fadin da yayi la'allakum tattaqun ko ka sami tsoron Allah da bin dokokinsa da kiyaye shiga wuta yahtamilu yana iya daukar ma'anoni na daya annal ma'ana ko dai ya zama ma'anar ita ce annakum idza abattumullaha wahdahu cewa in kuka bauta wa Allah shi kadai ittaqaytum bidhalika sukhtahu wa azabahu to kun kaucewa kun sa iyaka tsakaninku da fushinsa da azabarsa shi ake nufi li'annakum ataitum bis sababi dafi'i lidhalika domin kuwa in kun bauta wa Allah to kun zo da sababin da ke kauda azaba ko ba ga wanda ya bauta wa Allah shi gina ai ya kauda azaba daga kansa to shine ma'anar la'allakum tattaqun in kuma ku manta baran da muka karanta hudan lil muttaqin an yi bayanin mun yi bayanin yadda umarni yake zuwa a Qur'ani dangane da takawa ko hmm? gaskiya ba mu dade da yin wani mu da haka muna so a tuna mana shi nau'o'in umarnin da suka zo a ƙur'ani dangane da ayi taƙawa irin umarni iri nawa ne iri uku aha wa zai faɗa man da kai akwai wani eh na ka ɗaga yau na yawwa akwai umarni a yi taƙawa wanda ya zo aka wajja shi zuwa ga mutane baki ɗaya kamar ya ayyuhan nasu ko shine wannan da muka karanta ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun sai aka zo da la'allakum tattaqun yau ko kuma aha sai mu'minai yawa akwai kiran da Allah madauki yayi ga mu'minai ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi akwai kuma kiran ne manzo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wanda shi ya zo da umarnin ayi takawa ma daga Allah madaukaki ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ولا تطع الكافرين والمنافقين كما ديك فرق سورة الأحزاب جيد muka ce kuma to waɗannan kowanne nau'i ɗaya mai ake nufi da shi umarnin da aka yi wa mutane baki ɗayan aka ce ko sa samu tsoron Allah ko su ji tsoron Allah me ake nufi ma'ana su bauta wa Allah yawwa shine ma'anar tsoron Allah anan domin bautar Allah ita ce za ta cire su daga azaba mun gane in aka ce mumine su kuma su ji tsoron Allah ana nufin me su kammala imaninsu yawwa su tsaya akan kada su bi dokokin Allah maɗaukaki baki ɗaya kada su kuma saba masa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi kuma in aka ce ya ya ayyuhan nabiyyu taqillah shi kuma me ake nufi ka san ba za ka zo ka fassara ya ayyuhan nabiyyu taqillah ka ce ya ayyuhan nabiyyu ka je ka bauta Allah ko kuma ka daina saban Allah ba domin dama shi ne ya zo ma da umarnin yadda za a bauta ma Allah don haka shi ne farkon mai bauta Allah sannan kuma shi ne wanda baya saba wa Allah don haka abin da ake nufi shi ne ka tabbata akan halinka na rashin saban Allah subhanahu wataala mun fahimci wannan yawwa to nan shi ne muka zo kan ayar shi yasa na tuna mana da fatan ba sai an sake tambayar ba wa yahtamilu an yakuna zai iya ɗaukar kuma ma'anar an yakuna ma'ana cewa ma'anar ita ce annakum idza abattumullah cewa idan kuka bauta wa Allah sirtum minal muttaqin to sai ku zama cikin masu tsoron Allah sai ku zama cikin muminai kenan ko al mawsufina bit taqwa wanda su da ma muminai ana siffanta su da su masu takawa ne ko wannan duk zai dauki wannan ma'anar biyu ko wacce ta farko wanda ita ce take kan wannan taqsimin da muka yi guda uku wakilal ma'anayin sahih malam yace dukkan ma'anonin guda biyu sun masu kyau ne ingantattu ne wa huma mutalazimani kai tare ma suke da juna dole ba dama ka raba ɗayan da ɗayan yawwa sai ce faman ata bil ibadati kamilatan duk wanda ya zo da ibada a cike kana minal muttaqin to ya zama cikin mai cikin masu takawa masu tsoron Allah madaukaki masu bin dokokinsa wa man kana minal muttaqin duk wanda ya kasance ku cikin masu takawa hasalat lahu najatu min azabillahi wa sakhatihi to ya ya samu tsira daga azabar Allah da fushinsa fushin Allah maɗaukaki da azabarsa kenan ba za su same shi ba da fatan mun gane wannan sosai nawa ya rage mana lokaci kai akwai saura ko wa in kuntum fi rabi
wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
جزاك الله خيرا malam ya ce wa hada dalilun aqliyun ala sidqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ayar da muka karanta da Allah madaukake cewa wa in kuntum fi raibi in kuma kun kasance cikin kokonto wannan so ake magana mutane baki daya domin su ne aka ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum alladhi min qablikum la'allakum tattaqun har zuwa inda yake cewa wa antum ta'lamun sannan sai ya ce wa in kuntum fi rabi in kuma kuna cikin kokonto ne ba ku yadda ba mimma nazzalna ala abdina kuna kokonton abinda muka saukarwa bawan nan namu fa'tu bi suratin min mislihi to ku zo da wata sura min mislihi na kwatankwacin wannan qur'anin da ya zo muku da shi wannan ana ce mata ayar tahaddi ayar challenge in an isa a kawo sunanta kenan yau babu kuma wanda ya isa kafin zuwa inda malam yake faɗa za mu fahimci wani abu faɗin Allah subhanahu wataala da yake cewa mimma wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina abdina me yasa yace abdina ana wani wannan shine lafazin farko da Allah madaukaki ya amfani da shi a cikin alkur'ani wajen magana akan manzansa sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan ya ware shi shi kadai ya magana a kansa nan ne farko duk a baya ai babu la suna la kira la ishara haka ne nan aka fara maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to inda ya bude lafazin da Allah madauke fara budewa magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi sai amfani da lafazin wa abd wannan suka ce akwai madluli babba a nan wurin kasancewar dama wannan siffa ta abdullahi wa rasuluhu ita ce ashrafu sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam duk siffofin da zaka siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi to bata kai wannan ba ya fi alfahari da a ce masa abdullahi wa rasuluhu maimakon a ce masa wani abu daban mun fahimci wannan wannan yana nuna mana akwai ka'ida ashe ta yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a irin daukar maganar da irin su Busairi ke cewa in dai har baka ce wa annabi Allah sallallahu alaihi wasallam baka siffanta shi irin siffar da kirista suka biyo annabi Isa ba to komai ka gina ma faɗi haka yake cewa cikin alburda in dai baka siffanta shi da cewa Allah ne ko dan Allah ba to duk kaga duk abin da ka gina maka faɗa waɗannan abubuwan duk ba ba ya kamata ya zama cewa ka siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ashrafu siffar da Allah madaukaki ya kira shi Allah madauki ba wai ya kira shi abdina ne don raina shi ba don girmama shi ne ba a nan muka taba wani darasi muke zancen duk cikin alkur'ani babu inda Allah madaukaki ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya Muhammad ko akwai ya Muhammad babu inda ana son kira ne kun ga ya ce ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata ko يا إبراهيم أعرض عن هذا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك هكذا يا موسى أقبل يا عيسى إني متوفيك kun ga waɗannan da sunayensu Allah maɗaukaki ya kira su kowanne amma babu inda Allah maɗaukaki ce ya Muhammad dan me dan girmama sallallahu alaihi wasallam dan haka ashe da yace abdina bai kamata ka ce wai ai saboda bawan ne hakikatan yake kallowa saboda shi yana magana ne a matsayin tsakanin magana ce ta tsakanin ubangiji da bawan hatta ka kai tsammanin cewa wai kaskanci ake kallo to ba kaskanci bane girmamawa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kira shi abdi mun fahimta don haka shi yasa ai hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuturuni kama atratin nasara ibn maryam kar ku wuce iyaka wajen yabo na kamar yadda kirista suka wuce iyaka wajen yaban annabi isa alaihi salatu wasalam suka ce masa dan Allah ko kuma suka ce Allah yace inna ma ana abdu faqulu abdullahi wa rasuluhu dan haka ni ba komai bane ku duba fa wasu mutane an fassara wannan an faɗa sai ku ji kaji kaji sun ce annabi ba komai bane fassara ce ta lafazin innama menene innama innama a larabci ku tambayi malamai abinda ake nufi da innama ka'ida ce ta hasir takaita hukunci akan abin da aka ambata a kore shi daga abin da ba a ambata ba inna ma ana abdu ni kawai fa bawa ne ma'ana a hausance in abu ba abu ɗaya ne kawai banda sauran ai ana cewa ba komai bane sai kaza ko to kyale ba komai din bane mun janye annabi sallallahu alaihi wasallama mu ce bawa ne kawai ba mala'ika bane ba wani abu bane wannan da sauki za a iya karɓar haka a hausa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake faɗa cewa shi kar ku kai shi wani abu ba ubangiji bane ba mala'ika bane amma shi menene abdu ne yace inna ma ana abdu ni bawa ne kawai manzo ne kawai faqulu abdullahi wa rasuluhu karka ce kuma ya faɗi wannan wai don babin tawabu ne a'a saboda ya tsare mu daga wancan abin shi yasa ai kun ga ya kawo shi ne a siyakin hana a daga shi ko domin me manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya buƙatar dagawar bakin mu sannan ya zama yana da daraja ko yana buƙata Allah ya riga ya daga shi ya fi kowa daraja ya fi kowa ɗaukaka ya fi kowa albarka ya fi kowa duk abin da wani wanda ba Allah ba zai kafafa da shi na matsayi to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riga ya same shi ko mun yabe shi ko bamu yabe shi ba ashe in mun yi yabo za mu samu lada ne a gun Allah madaukaki haka ne shi yasa sai sunnanta mana mu riƙe masa salati mu riƙe masa sallama wani shine babban yaban da zamu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mun yi wannan amfanin sa gare mu ne saboda me man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran wanda ya mun salati ɗaya Allah zai masa salati goma salati irin na Allah yabo ya yabe ka a cikin halittarsa shine abin da ake bi da salati ya yabe ka kai kun za a ce Allah ya yabi wane dan wane na birnin kudu misali me kai ka jin daɗi to haka fa'ida salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take dan haka mutum ya rika yawaita salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kar ka zo ka dauki siffar Allah ka bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba shine Allah ba mun gane yawa kar ka zo kuma ka dauki haƙƙin bauta shi ma ka bashi ka ce a je kabarinsa a yi kuka a roƙe shi kamar da za ka samu a wani lokaci a baya kafin a hana irin waɗannan abubuwan in an je ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka samu wata mata daga India wata daga Pakistan wata daga Afghanistan ta rubuto takarda wai in an je kabarin Annabi a cusa a soka da a kai masa wasiƙa waɗanda suka buɗe takardun nan sun samu maganganu abun mamaki a ce musulmi zai faɗi wani wata ta ce ya rasulullahi yau shekara ta kaza da yin aure har yanzu ban haihu ba a taimaka a bani ɗa ya rasulullahi duba wannan irin abu duk wannan jahilcin al'umma shi ke kaiwa ga wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan zai yadda da wannan ko ba zai yadda ba to ne shine abin da ake so ku fahimta ba zai yadda da wannan abu ba shi fa yau Allah ya Allah Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu shi faɗi wannan ko ba shi faɗa ya Allah karka sanya kabari na ya zama gunki da ake bauta masa kaga ashe bai kamata a rika irin wannan ba girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cikin wannan abun a ce a dauki haƙƙin bauta a bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bauta ba bauta masa muna roƙon Allah madaukaki ya ƙara masa salati da daraja da ɗaukaka kuma ya haɗa mu tare da shi a tashin alƙiyama to mu tsaya anan saboda lokacin duk da dai ba mai komai a cikin wannan ayar ba mu fara ta daga farkon ta insha Allah mu dawo tun farko ya fi mana saboda akwai maganganu da yawa da za a ambata akan ta insha Allah Allah subhanahu ta'ala ya samu dace Allah ya tabbatar da mu akan addinin sa kuma akan hanyar manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kara mana ilimi da fahimtar ilimi kuma ya zama mai amfani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan tambayoyi ne ko na karanta su to wannan yana cewa malam don Allah menene ingancin salatin annabi bayan tahiyar ƙarshe a sallah saboda na ji wani malami ya yi raddi a kansa inda yake ba da misali cewa wayinsa tamkar ka sayo wa matarka nama ne da kayan miya ka ce ta dafa maka wai bayan ta gama dafawa sai ta kawo sukari ta zuba a ciki wai ai ba muhallinsa ba ne to ni ban taɓa jin wani na to ana faɗa wai ba a yin salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen sallah yana da kyau irin maganganun da kuka san ba daga malamai suke ba daga jahilai ne wanda ba su san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai kun kawo irin su nan ba ba iya tambayar me hukuncin salati a bayan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan tahiyya a bayyana hukuncin sa baka bukatar ka kawo magana inda musamman na manyan yan bid'a ne waɗanda ba ruwansu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da shi daban ba shi suke so ba yawa su masu irin wannan dukkan mutanen da suke kan a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina ji na taɓa gaya mana cewa a babin abin da ya shafi tabbatar da khalifancin khalifofi da maganar imama da yadda da abubakar da umar radiyallahu anhu da kuma taraddi anhum da cewa salihan bayi ne a wannan babin al'umma kala biyu ne da ahalus sunna da kuma rafida rafida su ne shi'a wanda ba sa son addinin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba sa son abin da ya koya wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su abin da suke bi shine abin da farisawa suka zo musu da shi a nan kuma da masu bin aqidar sufanci kowace irin dariƙa ake bi dukkansu tare suke da sauran ahlus sunna wajen gaba da waɗancan wajen nuna cewa waɗancan ba akan daidai suke ba ina fata mun fahimta shi yasa ke cewa ahlus sunna ma'ana biyu ce da ita al ma'ana al am da kuma al ma'ana al khas al ma'ana al am shine duk mutumin da ya tabbatar da khalifancin Abubakar da Umar to ahlus sunna ne ko sufi ne mun gane ko yana bin tsarikin sufaye sunansa ahlus sunna a wannan ma'anar general ma'ana akwai kuma ma'ana khas in an shigo cikin gida to kuma akwai wanda yake ya tsaya kan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi aka ruwaito daga gare shi to ne shine ahlus sunna kullas wanda kuma ya raba wasu bid'o'i da wasu abubuwa da shirke shirke shi kuma ya cikin ahlus sunna mun gane wannan yau don haka lokacin da muke magana akan masu tsinewa abubakar da umar to dukkan waɗancan tare suke da ahli sunna babu wani sufi ko malamin sufaye da zaka same shi yana zagin abubakar ko umar don haka bai kamata a ce ma ana ɗaukar irin waɗannan maganganu ko wasu abubuwa ne kawai ko wasu ra'ayoyi ne na wasu malaman da suke intisabi zuwa ga musulunci har suke faɗi ballantana har ya zama abin tambaya ina fatan mun fahimci wannan yau ayyukan su a rika kawo mana su ana tambaya akai kamar cewa a cikin musulunci za mu sami irin aikin su mun gane yau kar mu bata lokaci akan wani tambayi aqidar musulunci sai dai in kana so ka tambayi me hukuncin kaza sai ka tambaya yau sallaci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karshen sallah wajibi ne yau har imam shafi'i yana ga idan mutum bai yi ba sallar sama tana ɓaci yau haka kar ai wasa da shi to kuma wanda wanda yake ganin yafi kowa san annabi da ali baitihi ya za yi inkarin kuma salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kawai malaman da suka kawo masa nasu addinin ba sa yi ai sai duba cewa addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ake Allah kyauta oh wannan mun yi ta jiya ko ta maganar sunan ibnu taymiya to sauran insha Allah gobe ma karanta su Allah madaukaki ya taimaka sallallahu alaihi wasallam